أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu wa musulmi yau muna sha bakwai ga watan zulqa'da hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati na biyu wanda suka gabata nefa ta yi halin ta wuta an ɗauke wuta ba mu samu karatu ba a yau allah madaukaki ya kaddara karatunmu a cikin wanda littafi mai albarka riyadul salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam za mu tashi kan babi na arba'in babu birrul walidai wasilatul arham za mu ga shahi na gwamnatar da biyu قال المؤلف رحمه الله babu birrul walidain babi wanda yake karantar da mu yi wa mahaifa da'a da biyayya nema musu dukkan abin da ya zamanto alkhairi ne domin asalin kalma ta bir shine alkhairi wasilatul arham wasilatul arham da kuma sadar da zumunta al arham jam'i ne na rahim ita ce kuma mahaifa ko zumunta قال الله تعالى الله مدوككي ناتشيوا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبوتاوا الله مدوككي شي كدai ولا تشركوا به شيئا kuma kada ku sake ku tara bautar shi da wani kowane ne shi yasa la nahiya tazo akan siyakin wala nakira ta zo akan siyakin nahi korewa Allah ya hana wabil kuma idan ta zo haka nan sai zamanto dukkan dangi wani abin da za a bautawa ko ko mun girman shi ko mun kankanan shi to baya da wannan haƙƙi na bauta ba a gama Allah da shi da da wani ba a gama Allah da wani wabil walidaini ihsana sannan kuma su mahaifa ku kyautata ya zuwa gare su kai ka ce Allah ya ce ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautatawa mahaifa kyautatawa duk inda abin da ya zamanto ya kumshi ma'ana ta kyautatawa to mahaifa sun canci wannan suna da yancin wannan wannan kuma na nuni akan matsayin mahaifa da tilastuwa game da a kyautata musu domin bayan haƙƙi na Allah maɗaukaki kai tsaye sai Allah madaukaki ya ambaci haƙƙi na mahaifa wa bil dhil qurba hakanan ku kyautatawa ma'abuta kusanci wanda kuke dangantaka da su ta jini wal yatama haka ku kyautatawa marayu a bangaren daukar dawainiyar su da kulawa da su wal masakin da miskinai wal jari dhil qurba da makwabci wanda ya zamanto ma'abucin kusanci ne jarul junub da makwabci wanda babu alaka ta dangantaka ta shi da shi wa sahibi bil jam kuma da wanda ya zamanto mata ne ko kuma dukkan wanda ya zamanto ma'abcin makwabtaka ne wa bin sabil da wanda ya matahi wanda guzurin shi ya kare ko da mai kudi ne na kan hanya guzurin shi ya kare ya nemi taimako to sai a kyautata mashi wa ma malakata aymanukum kuma da abin da dama ku ta mallaka na ku yanzu su ma wannan wajibi ne a kyautata musu ta bangaren a ba su abin da in an rubuta musu fansa a taimaka musu a ba su kudin da za su fansu kansu wakala ta'ala Allah madaukaki ya ce wattakullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah da kuke gama wani da shi saboda a ba ku wani abu ko a muku rangwama wani abu ci dan Allah ka bani ko dan Allah bari ko abin da ya kama da haka wal arham haka nan kuma da wanda ku ji tsoron yanke zumunta ko kuma ku ji tsoron Allah haka nan kuma ku ji tsoron zumuntar da kuke hada kawunanku da ita cewa na dan zumuncin da yake tare da ni ba ni da tsakaninmu ba ni kaza qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala hakanan wa'anda suke sadar da abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni a sadar da shi na alkhairi da zumunta. Wakala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa wa wasai na insana bi walidaihi husna mun wa mutum wasici game da mahaifan shi kyautata musu. Allah maɗaukaki na cewa wa ƙada rabbuka Allah ta'abudu illa iya wa bil walidaihi ihsana. Allah maɗaukaki ya hukumta kan cewa kadda a sake a bauta mishi sai shi a bautawa wani sai shi kadai kuma game da mahaifa a kyautata musu imma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya kai matsayin tsuha ko kuma su guda biyu gaba ɗaya sun tsuha rauni ya kama su fala taqul lahum uffin to kadda ka faɗa musu muguwan magana ko mun karmata ko da kalma ce ta uff kai abin da ya shahi kosawa babu wata kalma wadda ta yi kankanci da rishin girma kama wannan kalma ta uff ko da haka nan ne kakace musu kuma Allah maɗaukaki masani ne da halin da za su shiga a lokacin da suka tsoha na cewa hankali na raguwa za ka ga abubuwa da yawa wanda bai dace ba inda mai cikakken hankali ne in kayi kana mai iya mai hukuma amma saboda rauninsu za su ga abin da ko da dai bai da kyau za su ɗauke shi na da kyau ko kuma mai kyau su ɗauke shi baya da kyau su yi abin da suka ga dama man duk da haka in ba sabon Allah ba ne ba to wakar da ka ce musu uf wala tanharhuma bugo da ƙari kadda ka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima ka fada musu magana wadda ta zamanto ta girma magana ta ladabi da girmamawa waqfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma ka sassabta suwa mahaifa fukafukai na kaskanci da rahma wannan kuma dai mutum ba da fukafukai amma nuni ne kai mutuka da dai a ce kana da hukuken da zaka tashi da shi to mahaifa bakka gwada musu kana da wannan hukuki kana da wani matsayi ko na abin da ya kama da haka ko girma ko ilimi ko abin da ya kama da haka ka sassabtan musu fukafukai na rahma da jin kai wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kuma ka roki ubangiji ka ce ya ubangiji na ya Allah ka ji kansu ka rahamshe su kamar yanda suka rene ni ina karami a lokacin da da iya cikin yanayin da in ba mahaifi ba ko mahaifiya ba wanda zai rungume shi amma su za su runguma musamman ma mahaifiya mutum zai bayan gari ya yi fitsari ta rungumi kayan tabbata tsantsani da ɗai duniya ba za ka samu ta samu damuwa ba a wannan yanayi da kake ciki amma kai kuma idan suka tsuha maimakon ka sakauta musu da kwatamcin abin da suka ba sai zamanto kana jin idan ka shiga wurinsu zaurin hutsari da za ka yi ba masu mashi a jiki ba ko bayan gari za ka kana samun damuwa wannan shi yasa ba yanda za a yi ɗa ya kai ya yi wa mahaifa abin da suka mai iyaya duk abin da ya mishi kamar yadda za mu ga yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai in mutum ya samu mahaifan shi a tsayin matsayin bayi an kai su kasuwa za a saida ya sayo su ya ɗiyanta su na'am wa kala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa sainal insana biwalidayhi mun yi wa dan adam ko mutum wasiya da mahaifanshi hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyar shi ta dauke shi ta dauki cikin shi wahala kan wahala ba lahiya yau da lahiya gobe ba lahiya haka za ta yi ta wahalhalo da shi tun samun cikin shi har wata tara har zuwa haikon shi wa fisaluhu fi amai kuma renan shi a cikin shekara guda biyu ne anishkur li ka gode mun abusa ni'imar da nama wali walidaika kuma ka godewa mahaifanka abusa wahalhalun da suka yi da renanka da suka yi da cancanarka da suka yi malam ya kawo hadisi qala al muallif rahimahullah an abd an abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu abdurrahman alkunya shi ne abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani aiki ne wanda yayi soyuwa ya zuwa ga Allah madaukaki aikin da Allah ya yi san shi qala as-salatu ala waqtiha yin sallah a cikin lokacinta kadda mutum ya bar sallah har sai lokacinta ya wuce duk abin da yake Allahumma sai dai in ya zamanto baya iya komai akan ta kai ko ba zai iya ba ko a darme yake to yayi sallah da imani da nuni yayi sallah da zuciya da da baki da ido da wannan da motsin kai daga kai ko sun kuyar da shi qultu thumma ayy sannan yace sannan mene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala birrul walidain na daga aikin da Allah madaukaki san shi biyayya ga mahaifa kuma bayani ya riga ya gabata kan menene biyayya ga mahaifa shine musu da'a a biyayya a cikin abin da ba saban Allah madaukaki ba fifitar da abin da suke so akan abin da kake so sannan kuma jayo musu dukkan wani alkhairi kamewa daga tozartar da su da wulakantar da su agaza musu da dukiya in kana da ita agaza musu da aiki in kana da halin agazawa a cikin dukkan wannan yanayi ne na biyayya ga mahaifa sadar da zumuntar da batta saduwa sai da su na'am qala thumma ayyu sannan mene manzala sallallahu alaihi wasallam qala al jihadu fi sabilillah sannan jihadi saboda daukakar da addinin Allah madaukaki sawa'un jihadi ne da da makami ko jihadi ne da ilimi da'awa ya zuwa bautawa Allah madaukaki kiran mutane ya zuwa a bautawa Allah madaukaki da yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya qala muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhar wanda ya dala ta kara tabbata gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amince Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce, La ya jizi waladun walidan illa an ya ji dahu mamlukan fa ya shitari ya fa ya rutuka. Ɗa, baya iya sa kautawa mahaifin shi, da abin da ya ɗauka nan ɗawaidiyar shi da cin shi da shan shi, da sutura da karatun shi da abin da dukkan abin da ya zamanto ya cancance mishi, illa an ya ji dahu mamluka. Sai dai kawai in ya same shi ne bawa wanda aka mallaka fa yashtariyahu ya sayi shi fa yu'tikahu sannan ya yautar da shi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa anhu hallo an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzon Allah wanda tsirayan Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim daifa dukkan wanda ya yi cikakken imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakon shi domin bako iya da haƙƙi akan wanda ya bakunta nan na da haƙƙi na kwana uku cin shi da shan shi da kulawa da da zama zamanin shi nam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dukkan wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira falyasil rahima to ya sadar da zumunta shi abin da ya zamanto kuma ya yi wuya yanzu kalla ne muke sadar da zumunta za ka san za ka ga mutum ɗan uwanka ne na kud da kud amma ba ka san alaƙar da take tsakaninku ba la'alla sai wata rigima ta gama ku ko wani abu a ce yo ai wane ne ai dan wane wane ne ashe dan wane ne haka al'amari ya lalace sanin zumunta na da amfani sosai musamman ma ta dangane na nasaba ta auratayya na'am falyasil rahima wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya kyale ya faɗi alkhairi ko ya kyale idan mutum ya san bakin shi ba faɗin alkhairi zai yi ba to kyalewa shi ne mafi alkhairi a kai shi domin idan ya yi magana ba ta alkhairi ba magana ta shari ce zai in ba ta shari ba ce magana ya sassan zance ne wanda mutum ya bata lokaci a kan shi kuma lokacin da sai an tambaye shi a kan wannan lokaci game da lokacin wannan da ya bata in kuma shari ne to ya san sakamakon shi ya girbawa kan shi abinda ya zamanto shari sai sa mumini ba a san shi da yawaita aikata sharri ko fadan sharri abinda ake so ga mumini fadan alkhairi muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu qala hallo an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa hatta idza faraga minhu Allah madaukaki ya halicci abiban halitta har sai da ya kare halittar su qamatul rahimu sai zumunta ta tsaya ko mahaifa ta qala qamatul rahim mahaifa ko zumunta ta tsaya fa qalat sai ta ce hadha maqamul a'idi bika min al-qati'a a'iz bika min alqati'a wannan matsayin wanda yake tsoron wanda yake neman kangiya da kai daga yanke zumunta qala na'am ama tardin an asila min man wasalaki yanzu ba za ki yarda ba in sadar da wanda ya sadar da ke wa aqta'a man qata'aki in yanke wanda ya yanke ki wanda ya sadar da zumunta Allah madaukaki na sadar da shi da alkhairi wanda kuma ya yanke zumunta Allah na sadar da shi da shara. Qalat bala tace haka nan ne Allah. Qala falidhalika laki to wannan kin samu wannan. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan mazala sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya iqra'u in shi'tum sannan yace ku karanta in kun so fada Allah madaukake da yace fa hal asaitum ashe yanzu mai yiwuwa in asaitum in kun saba in tawallaitum in kun kauda kai ga bin alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ku saba mushi daga ƙarshe ku kafirce mushi an tufsidu fil ard ya zamanto kun shiga cikin doran ƙasa kuna zubda jinanan mutane kuna banna fil ard wa tuqatti'u arhamakum kuma ku yanke zumuntar da take tsakaninku ulaika alladhina la'anahum Allah wanda yanayin su ya kasance haka nan su ne wa'anda Allah madaukaki ya la'anta ya nisatar da su daga rahmar shi fa asammahum ya kumar ya kumar ya kurumtar da su wa a'ma absarahum kuma ya makabtar da zukatan su wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi riwayatil Bukhari Imam Bukhari ya da wata riwaya daban wa qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce man wasalaki wasaltuhu dukkan wanda ya sadar da ke ke zumunta na sadar da shi wa man qata'aki qata'tuhu wanda kuma ya yanke ki na yanke shi wa anhu radiyallahu anhu hallo wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wani sahabi ya zo ya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ya rasulullah ya ce ya maza Allah wanda tsirayen Allah da amince Allah su ƙara tabbata a gare mana haƙƙun nasu bi husni sahabati wane ne daga cikin mutane wanda yi cancanci zamantakewa da shi da kyautata zaman shi qala ummuka yace mahaifiyarka ita ce ta yi cancanta da wannan thumma man sannan ya tambaye sannan wane qala ummuka sannan yace mahaifiyarka thumma qala thumma man sannan yace wane sannan wane qala ummuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa dai mahaifiyarka anan Zala sallallahu alaihi wasallama ya ambaci haƙƙin uwa so uku a bisa haƙƙin mahaifi akan abin da ya shahi kyautatawa da cesuwa da kulawa. Na, ƙala sun man sannan ya ce sannan wane ƙala abuka sannan mahaifinka. Nan sai zamanto mahaifi ya zo a mataki na hudu bisa kyautatawa da taimako, amma kuma a bisa umarni sai zamanto mahaifi shine na gaba domin shi Allah maɗaukaki ya ba jagoranci da kawama a cikin gida. muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suke wannan sahabi wata riwaya ta zo shine muawiya bin haida ana ce mai muawiya dan haida radiyallahu anhu wa fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya ya rasulullah yace man ahaqqun nas bi husni suhbati can bi husni sahabati kuma ma'anarsu guda ɗaya ne zamantakewa da kyautatawa qala ummuka thumma ummuk yace mahaifiyarka sannan mahaifiyarka ثم أمك سنة مهيفيك ثم أباك سنة مهيفنك ثم أدناك فأدناك sannan kuma wanda yake biyo su baya wanda suka zamanto mukusanta mukusanta kenan wanda yake kusanci ya zuwa gare ka shehi haƙƙi sannan wanda yake kusanci kuma ya biyo shi baya bi ma'ana as-suhba as-sahaba bi ma'ana as-suhba kenan kamar yanda can yin shi ma'anar su guda daya wa qawluhu ثم أباك سنن ما هيفنك هكذا هو منصوب بفعل محذوف من بفعل محذوف haka yazo an nasabce abaka can me yace ummuka ko ya rafanci ummu sannan kuma sannan yace summa abaka akwai zar da ya zamanto wa summa wawul atf harful atf ne idan sai yace summa abuka amma nan yazo da nasaba an nasabce shi ne da fi'ili wanda ya zamanto shahihi ai thumma birra abaka sannan bin mahaifin birru abaka sannan bin mahaifi biyayya ga mahaifinka wa fi riwayatin thumma abuka kuma yazo da rafa'a thumma abuka wa hadha wadihun kuma wannan riwaya wanda ta zo da rafa'a ita ta yi zama karara ina ga sai mu tsaya a wannan hadisi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك